الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkan mu da haduwa a yinin 18 ga watan uku hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama 1448 Allah ta'ala muke roko ya sa mu dace a duniya da lahira don tsarkin sunayensa daidai wa ba an ta'alamu bihi minna ko da kuma abin da Allah subhanahu wa ta'ala kai ne kasan mun aikata maka mana bawa yana tadarru'i shi sa ibn al-qayyim al-jawzi Allah ya ji kansa wani cikin magabata yake cewa ko ibn taymiyyah al-harrani abul abbas kenan idan mutum yana neman gafaran Allah madaukakin sarki idan yana astaghfirullah astaghfirullah ko astaghfirullah alazim allazi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum wa atubu ilayh ko allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala hadika wa dika mustata'u bika min sharri ma sana'tu abu laka bi nutika ala abu zabi fakbuli fa innahu la yafluzu ko ma dai me yake neman gafara yake yi to amma lafazin bakin shi yake faɗa zuciyan tana wani guri har yanzu dai akwai ragowa ma'ana lokacin da bawa yake cewa Allah muna roƙonka gafarta mana zunubanmu da wanda mi a fili da wanda muka yi a ɓoye da zunubin da kai ka san mun aikata maka to me yasa a cikin addu'ar aka ce da zunubin da kai ka san mun aikata maka mana bawa akwai laifin da yake yi wa Allah madaukakin sarki wanda shi ko a jikinsa kuma wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yake cewa bawa yakan faɗi kalman da ko a jikin shi bai ɗauka matsala ba ce amma sai ta zama sanadin shigan shi wutan jahannama nitsewa na shekara saba'in kaga shi bawan lokacin da ya faɗi laifin ko a jikin shi a ganin shi bai mai ba bai yi laifi ba mu ɗauki magana na na aisha radiyallahu anha da suna zaune wata ranar sallama yake ce mata take cewa ko banda abun maza ba ko mai gani a jikin farin gajeruwan mace oho kaga ya ce mata yi wannan maganan naki ko an sa shi a teku sai ya jirkita shi saboda warin magana kaga ita bata dauka maganan wata babban magana bace kun gane maganan wa ma anta alamu bihi minna da laifin da Allah kai ka san mun maka mu ba mun san mun mai ma ba ma'ana akwai sagair zunub wanda ko malamai ba sa haurewa an gane maganan sai dai abin da yasa su suke samu su tsira shine in sun nisanci kaba'ir wannan sarayar ɗin da suke yi shi kuma sallar da suke yi magariba zuwa isha a lolan nan kamar da mazala sallallahu alaihi wasallama ya faɗa shine kawai zai fitar da su amma in dai kalman ta isma ce to annabawa da manzanni ne kawai komai waliyin waliyi kuwa sai yayi sabo an gane magana sai dai ka ce mun ƙananan zunubai ne wanda kuma wannan dama Allah ya maka shi alkawari cewa idan bawa baya manyan laifuffuka yayi musu alkawarin zai kankare masa zunubansa duba ka ga istihadi fa malami yayi aka kawo fatawa yayi iyayen shi ya hada aya da hadisi sai ya kuskure fatawan ba haka take ba sai Allah ya ce ma mala'ika dauka ka bashi lada sai istihadi ya hada aya da hadisi da maganganun magabata sai daidai a fatawan nashi sai Allah ya ce to bashi lada biyu ta ga ba bashi haka ba ko yayi kuskure lada nawa daya ya yi daidai kuma lada nawa biyu to shi wani kuskure kuma wata to to ai har nabawa za su iya yi irin wannan daidai nake magana annabi dauda ba ya hukunci ba amma daidai din hukuncin sai aka ganar da dan shi annabi waye sulaiman Allah ya ce ta fahimu muna ha sulaiman to yasa wani bawan lokacin yakan yi zunubi bai ma san yayi ba Allah ya yafe mana wa ma anta alamu bihi minna da kuma laifin da Allah kai ne ka san mun maka mu ba mu san ma mun madin ba Allah ya yafe mana gaba daya dama babban abin da Allah subhanahu wataala ya fitsana shine bawa ya mai laifi kuma ya sake dawowa ba ku gane ba yin laifi a karan farko bawa bai san yayi ba wannan ba matsala bane a yana cikin rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana Allah in mun yi kuskure ko kuma mun manta dan wani lokacin shedan yakan mantar da bawa in ba haka ba annabi Adam alayhi salam baban mu kenan ta can sama ai kaga Allah ya ce fa nasiya wala qad aidna ila adama fa nasiya wa lam najid lahu azma cikin suratul taha kenan ko Allah ce mun yi alkawari da annabi Adam sai ya manta kaji baban namu gaba daya shi za suka ce sumiyal insani insana li kasalatin siyani an kira dan adam da insani ne saboda yawan mantuwa irin nashi an yi da shi sai ya manta an yi da shi sai ya manta in ba haka ba lokacin da shedan yake rantse mishi da Allah wa qasamuhuma inni lakuma laminan nasihina wadallahuma bi gururi falamma zaqa shajarata بدت لهما سوات وطفقا يقصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما رب ألما نهكما عن تلكما الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكما عدو مبين إن كبول دي شاف قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ai gaga ai shi abin lokacin da ya zo ma annabi adam shine baya tunanin wani bawa zai yaudare shi har ya rantse da Allah a wannan lokacin ya nuna musu shajaratul khuldi ne mulkin laye bala ne bishiyar da an ci za a dawo mu ba mutuwa kasan adam baya son mutuwa shi ma adamu baya son mutuwa to dan adamu din ma baya son mutuwa wa mulkin laye bala kuma da aka ce da mulkin da ba zai kare ba adamu baya son mulkin ya kare kuma dan adamu ma baya son mulki ya kare ba haka bane na'am ya yadda fa kaman sarakuna ne manya ai haka ai haka uban ya mutu shi ya mene ga manya iyayenmu mata ma wai saboda ɗanta ya hau kujeran ubanshi ta yadda ta rasa mijinta ba haka ba ta yadda ta rasa ne da take sarauniya yanzu tana ma mahaifiyar fa sarki ne ba ta wuce haka ba ta rasa miji ta rasa mukami amma wai duka saboda waye ɗanta Allah ya ce wa mulkin layabala ya ce musu shi kuma tun da yi wannan sai suka ɗauka gaskiya ne kawai da adam yakan yi gadon wasu abubuwa da dama wanda muke yau da kullum da dai ba zai zama uzuri gaban Allah maɗaukakin sarki ba Allah ya samu dace wa ma an ta'alamu bihi minna da kuma zunubin da Allah subhanahu wata'ala kai ne ka san mun aikata maka Allah ya yafe mana da bakwai ko na'am wancan nawa ban gan shi ba eh na na ina biyu wa rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar ko wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamati wa min fitnatil qabri wa min fitnatil masiihid dajjal wa min adhabil qabri wa su'il masir ko wa amma makruhatis salati kafin nan kenan ko wa a'udhu bika min fitnatil mahya koko kafin nan wa ma ta alamu bihi min nako na rabbana atina ya allah ka bamu zamu dora fi duniya ka bamu kyakkyawa a duniya hasanatan ki fil akhirati hasana kuma ka bamu kyakkyawa a lahira wa qina azaban nar allah ka tsare ma azaban wuta yasa kafin wannan aya ce kuma addu'a annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam aisha tace da dama yana yawan yin wannan addu'a ganta haka dai kaman ba komai bace amma annabi sallama yana lizimtanta saboda ta kunshi duk alherin duniya da lahira cewa ba kai rabbana atina fid dunya hasana Allah ka bamu kyakkyawa a duniya komai da yake mai kyau ko ka bamu wa bil akhirati hasana lahiran ma ka bamu kyakkyawa karshe abun gudu dai shine wa kina azaban nar Allah ka tsiratar da mu daga azaban wuta ai kafin wannan ayar Allah subhanahu wataala a shafin da yake magana al-hajj asurun malumatu mun farada fi inna al-hajj fala rafata wala fusuka wala jidala fil hajj kuma tafalu min khairi ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa in ka gangaro haka fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dhikrikum abaakum wa shadda dhikra sai ce fa minan nasi may yaqulu rabbana atina fid dunya wa ma lahu fil akhirati min khalaq Allah ya ce idan kuka kare aikin hajjin ku ka jahiliya kuna kiran iyayenku ni ne wani dan wani dan wani dangin shi saboda a san su Allah ya ce to yanzu ba ni ne wani dan wani zaka ce ba sai kai ta ambatan ubangijinka irin yadda kuke a jahiliya sai Allah ya ce au ashadda zikra ko kuma ka ambaci Allah sama da yadda kuke wancan na jahiliya an gangama yakin haji sai ya ce amma dai abin takeici shine fa minan nasu cikin mutane ma akwai wanda zaka ji ya ce rabbana atina fid dunya wallahi ka ba mu kyakkyawa a duniya akwai sayi ko zai ce ya je ya yi umara ya roƙo me roƙo duniya ya je roƙo alaji abin da ya je roƙo kenan shi an je umara musamman an je a roƙo mulki ba duniya ba ne ya je umara musamman yana so kasuwancin shi ya same ne buɗe ba duniya ce aiko ya je umara musamman ya ɗaga hannu a ka'aba yana roƙon wane kaza haka da irin waɗannan abubuwa ta ga faminan nasi mai ya kuli rabbana atina fi duniya Allah ka ba mu a duniya sai Allah ya ce ba ma lahu fil akhirati min khalaq wannan a lahira ba shi da rabo kaga addu'an da ya takaita ta sai zama ya rasa duniyan ko ya samu duniyan ya rasa ina lahira sai Allah ya ce amma wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban sai ce ulaika lahum nasibun mimma kasabu wallahu sari'ul hisab Allah ya ce amma daga cikinsu akwai wanda za ka ji ya ce Allah ka ba mu kyakkyawa a duniya Allah ka ba mu kyakkyawa a lahira Allah ka tsare mu azaban wuta sai Allah ya ce ula'ika masu waɗannan addu'an na ƙarshen masu atina fi duniya hasana fil akhirati hasana qina azaban nari Allah ya ce lahum nasibu suna da rabo min ma kasabu na abin da suka aikata an gane maganan ko a duniya Allah zai biya musu bukata mene da biyan bukata a duniya wani ya dauka tarin dukiya ne a shi dukiya ba ba shine asalin abin da bawa yake samu ya samu kwanciyar hankali ba kawai dai mun dauka dukiya ne amma dukiya nawa ne ta zama fitina za su kirgu matanka tana so ka mutu ta ci gado haka danka ya kosa mai gadi ya kwanta su samu su kwashi mene yan uwan aikin ka kila yaran ka na rumfa suna ganin da zaka mutu ne za su dan fi samu da yawa mana dai masu son su ci wannan dukiyan ka tare musu duk galibi burin su yi me ka fadi ka mutu su kana da ran su ta bata mare in mulkin ne kace gani shi kanshi cabinet din naka da kuke aiki da su ana da zaune ne da oga kawai wani target din shi ka mutu ya hau abin da yake yi kenan in ka dauki ilimi shi ma dai gashi nan yanzu Allah ya sa mu dace da abin da ake ce mu asalin shi shine wadatar zuci a kowane gefe kuwa musamman bangaren dukiya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce laysa al-ghina an kathratul ard asset a ce kana da gonaki in manomi ne a ce kana da rumfuna in dan kasuwa ne a ce ka mallaki kamfanoni a ce a ce a ce annabi ya ce duka wannan ba duka ba dukiya ba arziki bane wannan abin da ake ce ma wadata asali ya ce shi ne Allah ya baka wadatar zuci yasa ya bada wata ka'ida wanda galibi za ga masu kuɗi suna cikinta dumu-dumu sai wanda Allah ya tsare shi ne ce duk wanda lahira ita ce matsalansa ya zai gyara haɗuwan shi da Allah sai annabi ya ce jama'a Allahu lahu shamla Allah zai tara musu abubuwansa an ji na farkon da na faɗa ko wanda target ɗin shi ya gyara lahiransa to Allah zai tara masa lamarin shi gaba ɗaya a cikin zuciyar sai ga ya samu bai samu ba bai damu ba saboda ya san razukun yana can yana kallon shi annabi muhammad salama ya ce waje ala ghinahu fi kalbi Allah sai ya samu shi wadata a cikin zuciyar shi wata atihi duniya wa hiya raghima a kwana tashi duniyar za ta zo mishi a kaskance ba ma ta ita yake ba ni kuma zan buga misali da wanda na sani ni ido na ya gani min na zauna da shi ni zaka buga da malam garkawi ne to shine wanda dai ya guji duniya a dai malaman sunna yana daga cikin masu gudun duniya da na san an bashi mota ni ban da ya hau bai wuce ɗaya biyu haka ba karshe dai ya siyar ya ba da kuɗin wa masallaci a sake bashi wata to ni dai har na taso iya shekarun da na sani motar ta wuce shekara uku amma ni ban taba ganin ranar da an goya shi ko na ji labari tana can yayi fakin ɗinta ba ta yi ta yake ba yana nan daga nan sai nan amma daga baya ran da yake ce ma abokin shugaban makarantar mu irin kayan da manyan malaman suke sawa in ya ga dama kullun in yi saba cirewa to yana tare da manyan masu kuɗi ne hidiman miliyan ɗari ba wani abu bane to a kaga duniyar ta yi me kenan ta zo mishi a wulakance amma kuma daga baya kuma ya ɗauki gidan da ya mallaka kusan miliyan 35 da aka mishi kuɗi ya ce ya siyar zai ma Allah aiki da shi da ya ce in ya faɗi ya mutu ba na magada ba ne a kai masallaci to sai ga wani ya mutu ɗaliban sun je rabo sun ce gaskiya alhaji abin da ya cuce ku da yawa tsakani da Allah yayi yawa za a dawo da kaza sai ce to kuma ɗaliban suna da alaka da shi cikin ɗaliban shi ne sun jera ban gado ba sai ce to tun da haka ne da bakin shi ne na ga bidiyon ma lokacin ba na nan dai ya ce tun da haka ne yanzu ya sai da gidan yanzu abin da zai ji ne zai sake koma gidan haya dama yana gidan hayan ya zauna so kaga wannan wani zai ce ya akwai rashin hankali akwai hauka a ciki ko naka kuma akwai hankali akwai sanin ya kamata akwai tunani da lissafi ko Allah ya ba mu sa'a duk abin da zaka faɗa ya riga ya san shi shekara talatin baya hadisin ka na sa'ad bin abi waqas rike kayan ka ko la an tazara warathataka aghniya khairin laka min an tazarhum alatan yatakhaffafuna nasa ina ganin shi dai ranar da ba zai karanta wannan hadisi ba saboda karatun layi da yake tun safa zuwa azhar da littafai ne ka gansu a tattare a gama wannan kira littafi na gaba ba yanzu wannan shi ma muke yi ba in an zo ana karatun ana kiran wani na gaba zai ce riyadu sali na wani na gaba zai ce ya gasu talafa na gaba sai littattafai ne mabambanta haka za ga mutu ya riko su a cikin irin da dabak din wani nashi ya race to kusan kullum sai ya karanta wannan hadisin da maza na je duba sa'ad bin abi kas nan ya ce mishi ina da dukiya ba mai gado na sai yata raba biyu ba raba uku ba Allah kashi biyu ya ishe ta rayuwa kashi daya annabi yace ba zai yiwu ba yace a raba biyu ba ta rabi ba wa Allah rabi annabi yace ba zai yiwu ba yace a kasa uku ba ta biyu ba wa Allah daya annabi yace kai a dauki daya cikin uku a ba Allah biyu a ba magada kai abin da yawa wani riwayan yace yana da girma yace kana ji sare yace eh ka bar magadanka da wadata ya fi ka basu talakawa su je suna roƙon mutane ila ka ce yana daga cikin hujjanka aiko na'am to ai yana karanta wannan dare da rana ya fi ka sani sai ka kara maka wasu makila ka samu mizos ɗin ko irin makamun kare dangin kenan da zaka je ka aiki da shi duk irin wannan hadisan ka tattara su sai ka koma wajen sayyidina sa abubakar su umar sun fi ka sanin fasaran su ko ne na'am sai na abubakar kafin ya mutu duk wannan ɗawainiyar da ya yi ba fa miloniya ba ne abubakar a biloniya ne shi ya fi ƙarfin miloniya gaskiya a naira najeriya in bai kai triloniya ba to ƙila amma kuma ga yadda ya kai kaga ku ai ba za ka ce mun bai san wancan hadisin ba an gane maganan kuwa su Allah ya sa mu dace daga kar irin wannan malaman irin su albani abin da suka yi an ce sun cuci iyalansu sun mutu sun ce makaranta ba ta cikin nasu wane ne wane ne ai wannan bai dace ba wane ne wa duka sun fi ka sanin me suke yi ba kuma sun fi ka karatun kayar da ka gane maganin kuwa yau shi kila malamin da ba zai iya wannan ba yana ganin shi ba zai iya to wannan wani abu ne kuma kun gane maganan shi ma kuma ba an zarge shi ba ne shi ma mai li'an ya an tazara wa taka a gani ya ko kai da laka min an tazara hun ka basu da dukiya ya fi ka basu na roƙon mutane ko shi ma bai ce ma wancan ya yi ba daidai ba amma ni ni a karan kai na fasanar a wancan sistem ɗin na su albani da su garkawi ya fi kwanta min a rai sama da naka kai ya kama ganin kenan duk wani tawili da zaka yi to kuma wannan ai naka ne duk hujjan da zaka buga ai wannan naka ne in ka ce fassarar hadisin ne dole dai ko masu salafiyan yana suke koma yan salafiya ba sun ce ne zuwa ga fahimtar magabata ba su waye magabatan farko sahabbai ana maganar sahabbai kuma waye mai gidansu a sahabbai ba mai gidan sayyidul wujudi ba a mai gidan sahabbai gaba daya wanda sayidina alma iraki yakan ce innal hamdalillah amma ba'du bayan annabin wannan al'umman sai abubakar da umar yace in naga dama da sai in faɗa muku na ukun sai shi kaga dai shine shi'a da suke zagin sayidina abubakar ko na'am da sayidina umar ko to sayidina alma yana yaba musu haka duk fasarin da zaka yi hadisin can na sa'ad bin abi waqas irin shi abubakar ya ya muna bayanin shi yadda abin yake umar bin khattabi yace bashin da yake kaina kuku ya haƙuri a biya bashi idan ba zai yi ba wara maka dawo maka normal ka gane ai da sakwatawa da katsinawa da zamfarawa da da katsin duka duka dai dukan mu ya ake kira mu hausawa alaji haka abin yake ko to yace to idan misali gaba daya dangi dangi na ba za su iya biyan bashin da yake kaina ba ai taimaki zazzagawa gaba daya su taimaka a har hada biya mutane kudin su sai dina umaru ba da maka ce mun ba kudi a tunda ana biyan ya mace da goyonta ana biyan ta salari kasan kuwa ya isa ne kai yanzu mai gidan ma ba ka ciyar da iyalanka mana dukiya akwai su amma shi a aikin Allah ne har kuma karkace wai wannan abin da ya hauka ne ba hauka ba ne abubakar ga abin da ya ce wannan gonan da ta rage aisha ku yi haƙuri a ɗauki kuɗin a mai da shi account saboda albashin da yanka mu duk da albashin ba ya isan shi ɗan kasuwa ne ai an naɗa shi ya ɗauko kayan kasuwancin ya zai tafi aka ce to idan an yi fada idan an zo sulu in an wani abu ya faru fa tunda shi ne a kujerar manzan Allah sallallahu alaihi ya ce to ai guzan dai yana da iyalai yana da mata yana ga tsakanin uku da hudu fa sai na baka Allah ya kara musu yadda so mu shayi din da yanan shine suka ce koma za cikin account da za a san yadda za a yi aka yi ɗiba mishi inda yana ci da nama ne yanzu ya koma ya dai labi ba miya nama haka ya hakuri amma ya ce a mai da shi account kaga dai ba za ka ce abakar haukayi ba na san ba za ka faɗa ba a matsayin ka na halistin na ko yau in halistin suna ne to kuma wannan daban ai sai na abubakar ya yi wannan ya gama shekara biyu da watanni shida kenan ko sai na umar ya shekara goma da wata shida shi ma dai kafin ya mutu abin da ya ce madangi idan bashin ba zai biyu madangin shi ba ba zai biyu ma ba banu tamimin gaba ɗaya kabilarsu kamar kice zazzagawa su taimaka a haɗa biya kuma daidai lokacin da duk wata sufafawa tana hannu duka na ce duka-duka ba wata ƙasa da ta isa wanda take da girman za ta faɗa a duniya face tutar la'ila illallahu ne yake kaɗawa babu wannan ƙasar babu dukiya aka rasa yadda za a yi sai a raba ne ma kawai a ce wanda ya je bajar ya zo misali in yanzu ne a bashi kamar miliyan ɗari miliyan ɗari miliyan ɗari haka ake ta raba dukiyan a rasa me za a yi da shi kawai amma ku ya ci bashi ya yi wani aikin ya ci bashi ya yi wani aikin Allah ya samu dace so duka irin waɗannan fahimta ni na malamai ba da ganin kuskure muna magana a tunafi duniya hasana rabu lafiya ta hasana kina zaben narko yau ka tsayar da mu daga zamu ta amma kuma ni ba ba na kuma ganin laifin wanda ya ce shi kuma ba zai yi wannan system din ba kun gane magana wanda yake gani shi a fahimtar shi ya bar musu dukiya an gane magana shi a fahimtar shi ya fiye mishi na Abdullahi dan Umar ya ce ni ba tare da dukiyar ba ni a ramin kabari ana tambaya na su kuma yaya nan duniya suna kashewa na'am ana tambaye shi alaji ya kasa muka za su kuma yayan suna suna yin mamutaki suna can suna gurzata shi kuma yana san yana ansa tambaya a cikin ramin yana bambace ka kaban musu babban musu amma dai masu addu'an nan suna da karanci gaskiya a cikin yayanka Allah ya yafe mana ma duk wannan a tare a tare na mubaya ana su talauci kaga duk wannan babaro ba kadai duk garuruwan da zaka je mafi yawanci ƴaƴan da aka bari a ciki to ɗaiɗai ku ne wannan da suka gaji alaji ɗaiɗai ku ne sauran dai ana ci da ƙyar wani ya ɗan samu rufin asiri wani kuma ana dai fama ana tare ana rufa ma juna asiri ma'ana dai asalin masu kuɗin a cikin yayan zaga ba su da yawa ya ban musu saboda kasu wahala ko mu suna cikin wahala saboda waye ne razugo Allah ya samu dace wa a'udhu bika min fitnatil mahaya Allah ina roƙonka da ka tsare ni daga fitinar rayuwa an ji aiko akwai fitintunu ga sunan jarabawa rayuwa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yace turadul fitan ala alqulubi kalasir udan udan ana jarraba zuciya a kowace rana inda rana za ta fito to za a turo ma jarabawa kala-kala daban-daban daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan Allah yake yin wannan yadda ka san sakan tabarma in ji manzon Allah sallallahu ka san ko tabarma ga ta nan muna zauna ai ko na ga sakan yana manna da juna ne ma'ana bawa na cin wannan jarabawa sai a sake jeho wata yana cin wannan jarabawa sai a jeho wata ana haka mutum yake rayuwa isa wai mutum ya ce wai zai rayu rayuwa ta sa'ada wallahi ƙarya ne baka sa na rantsuwa ba gayatu ma abin da mu muke dauka shine in ka samu zaka huta ko ina ce daga ciki akwai arziki ko ba shine ba da mutum zai samu arziki kaga zai huta akan faɗa haka aiko gaskiya ba zai huta ba gaskiya ba zai huta ba Allah ya sa mu dace musamman ma arzikin da galibi ya kice ba ai ba sai na karisa ba ko arzikin da bai shiga aljihu ba to haram ne amma ya riga ya shiga nan ai ya halatta ai Allah ya sa mu dace fitnatul maya sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa ayyama qalbin ushribat duk zuciyar da ta aikata wannan jarabawan ma'ana na saban Allah sai da je ta saban Allah nukitat fihi nukitatan sauda sai ai mata bakin dugu kaga mana ana kawo jarabawa ne a gabawa zai iyayin shi ya fizge kisa dole bawa yana yana addu'a yana yana addu'a yana yana addu'a ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala ta'atika ya muqallibal qulub sabbir qalbi ala dinika saboda jarabawan da ake turowa in jarabawan ta haura imanin mutum ba bawu yan ya kauce hanya ya kama ganin kenan kuma idan ya kauce hanya bai zama uzuri gaban Allah shi kuma ma'ana da a ce misali gejin imanin mutum 60 ne sai aka turo jarabawan da sai dai mai 70 zai iya takata to shi kuma yana da 60 ne ya buga ya buga sai jarabawan tafi karfin sai ya zami ya abin da ba shi ne ba ko shi kenan kawai sai da akwai inzu sali maganar manzan Allah sallallahu alaihi da yace ashaddan nasi albala alanbiya summa alamsal falamsal ibtar rumuz ala hazbi dini fa in kana fi dini rika khufifa anhu wa in kana fi dini salaba shudida anhu yace jarabawa Allah subhanahu wataala yana jarraba mutum da gwargwadon imani farkon hadisin ya fada cewa na shaddun nasir bala an alanbiya wanda suka fi kowa fadawa cikin jarabawa a rayuwa annabawa ne ya ce sun mal'amsal fal'amsal sannan da gwargwadon imani da gwargwadon imaninka yi butalal maru ala hazmi dini ana jarrabawa bawa gwargwadon yanayin bin allansa fa in kana fi dini hirika idan bin allan na yi sama-sama ne kufi fa'anu jarrabawan sai ta rinka zuwa haka sama-sama ita ma wa in kana fi dini salaba idan yana da kafewa da gaske yake yi sosai shuddi da anu sai ya tsananta mai jarrabawa an gane magana to a irin wannan jarabawan shine bawa ya rinka roƙon Allah ya dora mai jarabawan da bata fi karfin imanin shi ba idan jarabawan bata haure imanin shi ba to yakan iya danne ta koma me zai guguwan za ta zo za ta buga shi amma zai kafe amma in jarabawan ta haura imanin shi to idan aka yi haka aka yi haka sai a tankada shi sai ya buga shi ke wannan tashi shi aiki ai yasa nake cewa yana maimaita kuma ina faɗa har ya gobe har jibi ni sallah azumi zakka wannan da sauransu eh ibada ce amma ni bin da yafi ban tsoro a rayuwa shine jarabawa wallahi saboda an jarrabi waɗanda sun fika sun faɗi ne kawai an jarrabi waɗanda sun fika sun faɗi ne wani lokacin idan mai addini ne shaidan sai ya zo ma da zafin kai garin san addinin sai ya fizge ka kawai sai ka ji ka a rami to kaga ai ba la haula wala me ba shine dai kana ganin kana dan bin Allah gurgudo ba to idan wani lokacin goguwan ta zo ana addinin ana bin addinin da zafin addinin ka mutum zai fita musulunci ma bai sani ba wannan kuma a tarihi ba za su kirgu ba firak ma'ana kungiyoyin da zafin kai ya ɗibe su suka kauce daga asalin tafarkin sunna wallahi ba za su kirgu ba idan ya ce wanda aka sani littafi ne ba sunanta alfiraku bayin alfirak kungiyoyi to kaga jarabawa mu gari mukan dauka idan kai kudi Allah ya talauta shi ko ko yana da mukami Allah ya mene ko yana da lafiya Allah ya mene ya ansa lafiyan ya dora mai jinya ba daga cikin jarabawa ba kenan a a mi addinin ma da yake baka sha'awa alhamdulillah muna gode mishi shi ma din yana fadawa tarkon in ka dauka tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi ai kaga lokacin da abdullahi dan amr dan as ya ce zai azumin kullum ai za san addini ne ko sai da annabi ya ja mishi birki ya ce in kai azumi kullum ba lada to kaga idan ba dan yana da mento jagora ba ba zai je yana ta azumi ne je kiyama ya sabuna nawi su nuna mene kaga zafin addinin da zai kai shi wahala ga yunwa ga kuma bai ba me sannan sai annabi ya tsaye ta shi karshe ma kuma ya kace da ya karbi zabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan zuwar kuisar din nan wannan mai nono guda ɗaya nashi babba din da ya kalla annabi ya ce ai adalci din ba a cikin mabiyan shi ne aka samu kawarijawa ba na ce alaran ma alaran ma alaji ba wai alaran ma irin wannan ba alaran ma wanda za a ci dare ana sallata shi da azumi da rana wanda ba za a ce ma'asumi ba amma zai wahala ya saba ma Allah to daga karatun Kur'ani sai sallah sai sai ibada zalla kawai amma kuma arne ne kaga mai bin addinin ne da zafin kan addinin wanda yake karatun Kur'ani ya kace da kanci babawan Allah ko bawan shedan wanda yake kwana sallan dare ba na faɗa mana ba daga cikin abin da yake gyara zuciya akwai sallan dare haka manzo sallama ya ce ta tajafa junubu al-madaji ya kawo ayan Kur'ani an gane to shi yana cin dare yana karatun Qur'ani kuma ya tashi da azumi da rana amma kuma har ne ne to kaga jarabawa ke ko ba jarabawa bane shi ne ce maka ni a rayuwa abin da ya fi ban tsoro jaraba in mai addinin ne sai biyo maka shi shi kenan ta addinin malam zafin kai kawai sai ya ja mutum sai ya gashi kuma zai ci gaba da sallafa zai ci gaba da azumin fa zai ci gaba da duk abin da ka sani wannan da kake sha'awar nashi daga lallan wannan da komai amma wannan in ka ga bai shiga wuta ba bai mutu ba ne an gane magana to kaga jarabawa kenan ta ko ina idan ya zo sai dai bawa rabbi sallim salim wanda ya kashe sayyidina alfa yana ta karatun qur'ani ana yankan shi sanda aka zo daidai bakin ya kama iyo shi abin da yake bashi damuwa shine harshen da yake karatun qur'ani za a yanke kasan ku dai wannan akwai alaman imani ko amma arni ne saboda zafin kan su ne suka gama saitilin ɗin yadda za su kai sayyidina ali da muawiya da sa'ad rubula suka ce in an kashe wannan ne za a zauna lafiya waɗannan alarammomi na ce alarammomi ba maganar na boko haram ba da za ka sami mai izbi 20 30 40 a cikinsu alaramma ne gangariyan annabi sai da ya bada shaidar su kafin ya mutu tun yana da rai ya ce masa habai cikin mabiya wannan da ya kalle ni ya ce ba adalci cikin mabiya wannan da ya ce ka bai adalci za a samu waɗanda idan suna sallah sai kun koma gefe ku sahabbai na don Allah su sun koyi sallah gurin waye annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi shi da yace sallu kama ra'aytumuni to su kai akwai ranan da ya hawo mumbari ya kai musu sallah yace nayi haka ne dan ku gani saboda na baya kaga yana sabon mumbari zai gani ai an gani ko tidde koya musu yanda yake sallah shine amma yake ce musu nan gaba cikin mabiyan wannan za a yi lokacin da saboda iya iya sallar su idan suna sallah za ku koma gefe guda ku kalla abu ya ce idan suna karatun ƙur'ani za ku ja bakin ku shiru saboda masu abin sun fara ya ce amma suna fita daga cikin musulunci yadda ka san kibiya in an ja ta an taɓa ai ta kan fita da ƙarfi ne saboda ka ja ai to haka suke fita su ba musulmai ba ne arna ne kaga jarabawa ce ai ko yasa ne abin da ya fi ban tsoro jarabawa roƙonmu dai Allah ya sa mu ci jarabawa shi ne kawai shine mun fitatul mahaya wal mamati da kuma fitinan wato ainihin mutuwa shi yasa Allah ya ce wa sayyidul wujud sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin suratul isra'i wa in kadu la yaftinunaka 'an allazi awhayna ilayka litaftari 'alaina ghayra wa idhan latakhadhuka khalila wa laula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila idan la'azaqnaka dhifal hayati wa dhifal mamati thumma la tajidaka nasira ko bi al nasira Allah yake cewa ko da yake kafirai sun kusa su dan ja hankalinka sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam saboda ka kirkiri ƙarya ka ce mun ce a madadin mu litaftariya alaina gaira wani qur'anin ka je ka kawo musu saboda ka dadada musu Allah ya ce inda kayi wannan qur'ani fa nake karanta suratul isra'i ne fa wa idan kenan da lattakazuka khalila da sun rike ka masoyi Allah ce walaula an ka ba da mun tabbatar da kai ba saboda annabi yana kwaɗayi musulmi duka su zama ai ma'ana al'umman duniya gaba ɗaya su zama musulmi shi target ɗin annabi hakan saboda shi yana kallon waccan ni'ima ya kamata kowa yana cikin ta an gane magana yasa annabi sallallahu alaihi wasallam idan suka zo da tai sai Allah ya ce ma annabi ba komai kyale su ba komai kyale su kamar lokacin da suka ce mishi eh za a yi majalisi amma dai majalisun mu daban ka samu na lokacin mu daban mu masu kudi masu gari sai ya zo ai mana namu karatun su kuma talakawa sai ya ware musu majalisun su kuma aje ai musu nasu daban annabi ya ga to kuma wannan ai kamar tallan ba komai tunda dai za su taimaki da'awa ko sai Allah ya cewa wasu bir nafsa kama Allah ji kai hakurtar da kanka da waɗannan da suke sallah dare da rana talakawan za a ci gaba kyale su waɗancan masu kuɗi kar ma ka wai ga su kaga yan mai da hankalin shi aiko da kuma lokacin da zuga ta neman canje canje da sauransu yahudawa sun sun ce su matsalar su waɗannan ayoyin da ake cewa kafara kafara din nan wai da annabi zai da jange sa cikin qur'ani su za su shiga kaga ai duka wannan neman ai ta samu ne ma'ana ai compromising ko Allah ya ce mishi ba za a yi haka ba Allah ya ce idan lattaka zuga kalila da sun rike ka masoyi ko inda ka musu mana ka karkata ka dan kirkiri wani abu ka ce Allah ne ya ce kuma ba mu muce ba Allah ya ce walaula an sabbatna ka ba duk mun tabbatar da kai ba da ka da kitta tarkano ilayhim da ka dan karkata musu ka kusa ka dan karkata zuwa ga abin da su nema shay'an dan wani abu kalilan dan kana ma'ana da ka dan yadda da wani abu da suka nema mu kuma da ka yi wannan ji Allah ya ce la'azaka naka wallahi da mun ɗanɗana maka difal hayati ninkin wahala na rayuwa da ninkin wahala na mutuwa da bai ba ba mushi ba kaga ai jarrabawa ce ke don ko amma annabi ya mene ya tsallaka walau taqawwala alaina ba'dal aqawil la khazna minhu thumma laqata'na minhu watin wama minkum min adin anhu hajizin Allah ya ce da ya ce mun ce ba mu ce ba shi annabi Muhammad kenan fa sallallahu da a ce ya faɗa wata rana Allah ya ce kuma Allah bai ce ba Allah ya ce da mun gasa shi da bai ce ba ba Allah ya yaba mushi ne karshe ma ya ce ka gama isar da sakon Allah ya samu dace to kaga ai jarabawa ce kana kan da'awa a zo a kawo maka wasu abubuwa na duniya na kaza na kaza baga yadda malaman wasu suke ta faɗawa ba na'am jarabawa ce ai sai a kawo mu mutum talla kuma suna ba da tallanni da gwargwadon jama'anka da iya yadda suke ganin za ka yi musu aiki iya abin nan mutum da bai wuce hankacin ba ko idan an gama sharewa sai kuma shekara hudu Allah ya sa mu dace duba wannan ba ko masu shugabancin da sauransu kila misali kana da jama'a ana sa ran in kawo za ka yi musu aiki su yahudawan asalin masu gidan kenan haka suke aikin su ni dai ina faɗa Allah ya tsare mu da dai musu aiki su kashe ni daga baya Allah ba su kashe ni kafin ya aikin kasan mutum ko baya aikin sai sun kashe shi garanti ne ko ya yi aikin in ya gama sai sun yi me sun kashe shi ne a su ne ajalin shi bayan sun gama tsotsan shi sannan sai kuma su kashe shi ko su kashe su kai tsaye ko kuma su cinno mishi jama'a su kashe shi a wuce wurin Allah ya san mu dace to agwara kar mutun yayi kawai ya ci karba yanzu kan mu Muhammadu ne Yusuf da da su Malam Albani suke ta magana kan shi kaga kwangilan karshe dai ta ci shi haka ne magana yake ba ka banye kaman ya gane me Malam Jabir yake cewa sai mun zauna da shi ya ce ya gane sai ce to ba ka gane ba je ka samu ɗalibanka ka musu bayani cewa wannan fahimtar ba daidai ba ne ya ce kuma sai ka ji ya ɓalla kaga kenan da wani ba yana a ƙarƙashin ƙasa Allah ya sa mu dace to irin wannan gwara mutum kare aikin don wani lokacin sai ya gama aikin kuma zai su kashe shi irin wannan misalan suna da yawa malamai an yi ta bayar da su akwai wanda sun gama karatu a sudan aka ɗauke su yan tafiyar ɗin nan ba sa jin turanci aka ce ba matsala za a je a koya musu aka je a koya musu ka fara aiki yanzu suna sabis a abuja da sauransu ƙarshe dai har asiri ya tonu zai zo ya ja sallan juma'a ko ya ja sallan kamar salawa da abuja a ce kuma an sa shi daga baya dole ya rinka zuwa yana sabis kuma yana zuwa coci yana aikin ibada tare da kiristoci ka gani tafiyar ɗin kenan shi ne ita hadu lajiya na da larabci kenan su kuma wannan addinin duka addinin samawa samawiya ko ta sama ce ƙarshe ɗan wani ɗan bauchi ne ma haka ya yi aikin sun ba shi mota da kuɗi da salari wasu iba duka da sauransu to dama ya karatu a sudan ɓangaren ilimin addini ba shi da matsala alaka same su galibi yin tafiya suna da ilimin addini akwai bambanci tsakanin waɗanda suke mukabala da kiristoci kun gane magana yan cooperative din wanda suke haɗakan musulunci ga abin da ya ce ga kiristanci daban akwai yan tafiyar daban ku gane waɗanda suke zuwa su yi mukabala da waɗannan ba su ne yan tafiyar ba yan yan tafiyar daga cikin mai gidansa akwai wannan ɗin nan na abuja ɗan jos ɗin nan yawwa eh nura ka yau wato shi shi wannan gado da aiki da ya kaji to ya ma zai mukabala da kirista to bayan duka ana tare kun gane magana dan kar wani ya ji kuma wannan ya dauka irin su mobera su ma yan tafiyar ne a su wannan da'awa da'awa suke musulunci Allah ya sa mu dace to duk shi nashi irin na su nura kalid din ne dan baucin ya gama aikin kuma karshe suka bindige shi dan daga baya ya gane ba dama ya fita da zo suna sabis a kan gudun da suke aiki sai ta ce mamakin wannan yana jan sallah a masallaci kuma musulmi suna bin shi eh ta ce to ai wannan yana zuwa sabis a wurin mu ai aka ce kai la ƙarya ne sai da ta bari tunda sun ki yadda musulmi ran nan kawai ta yi kaftarin bidiyo ta zo wurin aiki ta nuna musu gashi yana sabis ranar lahadin su a coci asiri da ya tona aka bibiyo ya kaman yana zai iya bari to ba dama tunda ya riga ya shiga cikin system karshe dai su ne ajalin shi a tagaice kaga ya aikin kuma ya me sun kashe shi to gwara kawai zo ka mana ba zan yi ba azaba kisa waye dama kowa kullu man alaiha walillahi mirasu samawati kullu nafsin za'iqatul shine ko Allah ya sa mu dace Allah ya sa mu ci jarabawa wa auzu bika min fitnatil mahaya wal mamati da butunan mutuwa shi yasa mutanen kirki mutanen kirki sune waɗanda idan an zo mutuwa din su mala'iku suna kwantar musu da hankali saboda shi mutuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace yana bada labarin yadda mutuwa yake da kuma rayuwar kabari da ake yi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallama za a karɓi ran shi ne fa ya sa hannun shi a ruwan sanyi yana cewa inna lil mauti la sakaratun ya Aisha yace Aisha a cikin karɓar rai akwai magagi akwai wani kuma na'am nufi na da Allah ya ce wanna shidati na shida ba an ce wanna ziyati garkawa sai wanna shidati na shida na farkon Allah ya rantsi da mala'ikun da suke fusgar ran kafiri fusga shi ba alfarma a cikin shi gaba daya yasa dan mutum zai mutu kage yana zufa baya nufin wai bashi da rabo shi ma albarka ne zufa daban buge-buge daban fa karka je ka hada mun maganan guda biyu zufan goshi wannan cire rai akwai tashin hankali ne gaskiya wanda dai aka cire muwa shi ya san abin da yake to amma idan kamar yadda yake a cikin hadisin barra'u dogon hadisin nan idan mutumin kirki ne kafin mutuwan kafin mala'ikun malakul maut ya sauko duk mala'iku za su cika gidan ku ne kawai ba ka ganin su da fararen kaya duka suna cewa kwantar da hankalin ka ba komai muna taraye innal ladina qalu rabbuna allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim al mala'ikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absiru bil jannati allati kuntum tu'adun sai ce musu na hanu awliyaukum fid dunya ayatid dunya fusilati kenan suratul fusilati hamin ta biyu ta sama Allah ya ce wanda suka ce Allah shine ubangijinmu kuma suka tabbata haka yina yi bari na bari to idan mala'iku suka zo karban su zaka suna ce musu Allah ta kafu wala ta zanu kar ku ji tsoro kuma kar ku bakin cikin abin da zaku taras ka san ba mutuwan ba ko ba haka wasa suke cewa shi da mutun ya san matsayin shi to me ma rayuwar nan da ba ta da dadi ko to amma yana tsoron ya mutu ya tarar da ba shi ne ba haka ne ko to su mala'ikun suna cewa Allah ta kafu wala ta zanu kar ku ji tsoro kwantar da hankalinku kuma ga za ku yi bakin ciki abin da za ku taras ba saboda na hannu auliya hukum filatin mu ne majibinta lamarin ku mun san kuna sallah mun san kuna karatun qur'ani mun san kuna halattar majalisi kuna sauraron alkhairai haka gane ko eh sannan kuma su ce wa abshiru bil jannatin lati kuntum tu'aduna muna muku bishara da aljannan da aka yi muku alkawari ita za ku shiga an gane magana to a lokacin da ake karɓar ran wanna ziyati garka shi ba alfarma a jikin shi gaba daya kawai abin da suke ba su do idea akhriju anfusakum al-yawma tuzawna azabal huri bima kuntum haka suke cewa an gane ko ba su tu idea al-yawma tuzawna azabal huni bima kuntum Allah yake cewa waɗanda suke ma Allah ƙarya su yi su yi su yi Allah ya ce idan mala'iku suka zo karɓar su sai mala'ikun su mika musu hannu su ce to ku tira ran ku bamu ka san ko wannan kalmar kawai aisa tashin hankali shi mala'ikan ai yafi kowa sanin inda rai take ko ga Allah yana faɗa mana cikin suratul isra'i wa yas'alunaka anir ruh sai ce me ulir ruhu min amri rabbi wa ma utitu min ilmi kace in dai lamarin rai ne hakikanin ta to Allah ya ba maka yi sani to ga mala'ikun kuma Allah yana cewa ba su du aidihim akhriju anfusakum suratul an'am ku ciro ranku da kanku ku ba mu muna jiran ku al yawma tujzauna azabal hun yau za a taka muku da azaba na wulakanci saboda girman kan da kuke yi da waye da waye Allah ya tsare mu to kaga lokacin da za ka karɓar shi wannan shidati na shida shi kuma mumuni suna zare ta sai na hutawa ana karɓar ran shi cikin nishaɗi da kwanciyar hankali amma duk da hakan nan bal tabbatis saku ila rabbika yawma izinin sai dai shi wancan fa la saddaka wala salla walakin kazaba mazhaba ila halihi ya tamatta wancan kenan aiko amma idan ya zo makoshi shi wanda za karɓar mara tun kafin sauran mintoci ma za su zo su cika gidan gaba ɗaya da fararen kaya suna kwantar da hankalinka ba komai ba komai hankalinka kwanci za a karɓi ranka cikin salama da aminci shi yasa shi yake kallon su duk in yawai ga ɗan su yake kallo amma ku wani hannu aka rabu ilaihi minkum walakin la tubsiru mun fi ku kusa da gawan da za a karba yana ɗan juye juyen nan Allah ya ce sai dai ba kwa ganin mu yana nufin mala'ikun mu sun fi ku kusa da wannan mara lafiya sai dai ku ba kwa gani yasa yake ce ma waɗanda suke ganin akwai wasu hanyoyi da zaka iya bi ka rayu ko da kwanan ka ya kare sai Allah ya ce fa laula idza balagatil hulqum suratul waqi'a kenan ko shafin karshe fa laula idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun sai ce wa nahnu aqrabu ilayhi minkum walakin la tus illa ula in kuntum ghayra mad sai ce tarji'unaha in kun ce ku ba za a muku hisabi ba ku ba za a yi muku ku ba za Allah ya ce to ku dawo da rangata nan muna zarewa ka san ku wannan tahaddi fito na fito ba zai yi ba sai dai ka ji ana wani sannu sannu shi yake jin abin da yake ji Allah ya samu cika da imani wa min fitnatil mahaya wal mamat da kuma fitinin mutuwa to idan mutum ya kan buga Allah subhanahu wata'ala shine mala'ikun za su rinka mishi wannan sannan aka karbar shi cikin nishadin shine sai kuma a fara nuna mishi yasa sai ka ji ya kosa a kai shi makabarta a rufe shi sauransu na mumuni kenan Allah ya sa mu cikin su wanda ba shi ba kuma Allah ya tsare mu saboda ko musulmi ba yana iya wayyo wayyo ina ganin lokaci ko to Allah ya samu dace sai mu tashi a